بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نظامي درسينا دريد أشرين دبيو استنكراتمنا شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك يو أشرين دشيدة قوات جماد قوات ذو الحجة هجرات دبودة دريه دا أربعين دشيدة أشرين دبيو قوات شدة shekara ta 2025 ta miladiya yau za mu tashi babin albadar na'am
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd fa yaqul al-musannif rahimahullah al-badal na'am yaqul al-musannif rahimahullah al-badal albadal ma'anarsa wato al'iwab wato musaya shi ne asalin ma'anarsa nau'i ne na attawabi yana daga cikin attawabi wato abubuwa da suke bibiyan suna wanda ya riga ya gabace shi shi kuma ya zamanto tabi'i mai bi ne a gare shi mun yi attawabi da suka gabata mun yi anna'at mun yi at-taukid mun yi atful bayan da atful nasab to wannan shine tabi'i wanda yake na ƙarshe albadal kamar yadda nan mai muhiddin abdulhamid yake faɗa ya ce wato wannan haza tasmiyatul basriyin nuhatun basra haka suke ce masa albadal amma nuhatul kufa su suna ce masa at-tarjama ko at-tabiyin التبيين هكذا ذلك الأخفش وابن كيسان كم يسمونه التكرير المهم دي yana da wannan shine su shine tasmiyar nasa na'am
التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا نعم يتي التابع المقصود بالحكم wato suna mai bin wani suna amma kuma wanda yake al-maqsudu bil hukm shine abun nufi da hukunci bila wasita ba tare da wata wasita ba huwal musamma badala shine abin da ake ce ma suna badal wannan shine ta'arifi na'am
البدل هو التابع المقصود بالنسبة
نعم شيء التابع شيء البدل شيء التابع سونا مي بين ونسونا المقصود بالنسبة وند شيء أكي نفي شيء مقصودي شيء أكي نفي بالنسبة دا واتو دنغنتكر بلا واسطة بترد واسطة با nan ya ce nan haka ya ce bin nisba amma kaga shi ibn malik cewa ya bil hukmi shi ake nufi da hukunci to shi kuma yace shi ake nufi da nasabtawar an nisba tsakanin almatbu'u wat tabi walla ni ina ganin a ce almaqsud bil hukm din yafi ma'ana bisa almaqsud bil nisba na'am na'am فالتابع جنس
fattabi'u jinsun to kaga in ka ce attabi suna mai bi wannan jinsi ne ko jinsi ne wanda yake duk tawabi sun shiga ciki saboda haka na'at ya shiga ciki atfu bayan ya shiga ciki taukid ya shiga ciki atfun nasar sun shiga ciki domin duk tawabi ne saboda attabi jinsi na'am
na'am والمقصود بالنسبة المقصود بالنسبة كوا أبن في دا دنغنتاوا فصل فصل من ربيواني أخرج النعت والتوكيد يا ف- وعطف البيان يابتد النعت دا توكيد دا أطف البيان
لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة domin kowanne daga cikin waɗannan guda ukun mai kammala manufa ne da yin da nasabtawar لا مقصود بها ba shi ne ake nufi da hukuncin ba
وبلا واسطة shuma da ya ce bila wasita ba tare da wasita ba أخرج المعطوف ببل ya fitar da al-ma'atuf abinda aka yi masa atifi da bal bal tana daga cikin huruful atf to wanda aka yi suna da aka yi masa atsufi da bal yana shi ma maqsudun ne shi ma tabi'i ne maqsudun ne bil hukum amma bi wasita wasitar ita ce bal din kamar ka ce ja'a zaidun bal amrin ja'a zaidun bal amrun kaga ja'a zaidun a'a ba zaidu ba amru kaga ka al-maqsud bil hukm amru ne ba zaidu ba amma yaya aka fadi aka fahimci cewa shine al-maqsud bil hukm wannan bal din ita ta nuna to wannan kaga amru ba ba ba badal bane bal atfu bayan ne
fa inna amran huwa afwan atfu nasak ne atfu nasak ne na'am fa inna amran huwa al-maqsud bin nisba to kaga amr shine abun nufi da nasabar da nasabtawa walakin bi wasita amma sai dai a da wasita wahiya bal ita ce bal
wa akhraj al-ma'tuf bi wawi wa nahwiha hakanan ya fitar da al-ma'tuf bil waw da makamancinta فإن كل واحد منهما المق... منهما مقصود بالنسبة domin kowanne daga ciki maqsudun bin nisba ana ana nufinsa da nasabta wato hukuncin ya zuwa gare shi walakin bi wasit amma sai dai da wasida shine rahu wasidar wannan huruful atfi din in kace ja'a zaidun wa amrun kaga amrun shi ma maqsudun ne bil nisba cewa shi ma ya zo ka tabbatar masa da zuwa amma da me ka tabbatar masa da wannan wawu din na'am
مطابقا او بعض نو نو ما يشتمل عليه يلفى او كمعطوف ببل نعم مطاب وذا وذا للإضراب عزو إن قصدا سهب ودون قصد غلط به سلب كزره خالدا وقبله اليدا وأعرفه حقه وخذ نبلا مداه
نعم yace mutabiqan aw baban aw ma yashtamil alayhi yulfa shi albadal yulfa ana samun sa mutabiqan halin kasancewar sa mutabiqan ga al ma'tuf wato shine wanda ake cewa badal kulli min al kull aw ba'dan ko kuma badal ba'd min al kull aw ma yashtamil ko shine albadal wanda yake a badalul ishtimal wanda yake nuna kan cewar shi ake nufi ya kunshi abin da ake nufi ma yashtamil alaihi abin da yake haduwa yake hadawa da shi au kama tufin bibal ko kuma zai iya zamantowa kamar wanda aka yi masa atsafi da bal waza shi wanda aka yi masa atsafi da bal lil idrabi zu ka dangana shi zuwa ga al idrab wato kawar da magana ce ba wannan ba bal wannan in qasdan sahib idan ya zamanto manufa ta wato haɗu tare da shi wa duna qasdin in ko babu nufi in ko babu nufi akan wannan ghalatun bihi sulib to an yi an kawo shi ne a haka an domin suliba ghalatun bihi da shi ne aka yi zare yin galadi kuskure kamar ka ce ja'a zaidun bal amrun kaga idan manufarka shine ka ce ba zaidu ne ya zo ba amru ne to wannan lil idrab to badal wannan lil idrab amma idan ya zamanto cewar babu kasidi faɗa kai kace ja a zaidun bal amrun to kana nufin kuskure kai da kace ja a zaidun a'a ba zaidu ne ya zo ba amru ne ya zo eh ka zurhu khalidan kamar ka ce ka ziyarce shi ai zur khalidan kenan وقبله اليدا زره خالدا وانا شيني بدل الكل من الكل زيرتشي خالدا وقبله اليدا كسنبنشي اي هننسا كاغني بدل البعض من الكل واعرفه حقه كسم حقنسا اعرفه واتو كسنشي اي حقنسا واتو كسن حقنسا وخذ نبلا مدا ريكي واتو دوكي كبيا a'a ba kibiya ba wuka to kaga shine wannan na algalab kenan na'am
albalal ala arba'ati aqsam na'am na'am a gungunshe eh na'am yace shi badal kaso hudu ne
badal kulli min al kull akwai badal kull min al kull wato ba ka ka, ka musanya du da du Mm. Eh, badal mutabiq lil mubdal minhu shine badali wanda yake mutabaka da abin da aka yi a, da aka musanya daga gare shi shine mutabiqan din da yace al musawi lahu fil ma'na mai daidaituwa da shi a cikin ma'ana na kamar ka ce marartu bi akhika zaidin marartu bi akhika zaidin Mm.
zurhu khalidan ka kuma zurhu khalidan ka ziyarce shi khalid ai khalid wato kenan kuma na wuce da dan uwanka zaidu to zaid din nan badal ne kaga badalul kulli min al kull domin shine akika din na'am
الثاني الثاني na biyu بدل البعض من الكل badalul ba'dhi min al kull wato wanda yake abinda ake musanya bangare daga du
نحو kamar ka ce أكلت الرغيف ثلثه akaltul razifa na cinye gurasa thuluthahu rab- thulusunta وقبله اليد wa qabbilhu liyad ka sumbance shi hannun wato ka sumbance hannun sai ka ce shi ka sumbanta amma hannun
الثالث
a a- a salis na uku بدل الاجتماع badalul ishtimal badali wanda yake mai kunshiyar mai kunsan wata ma'ana وهو الدال على معنى في متبوعه shine mai nuni akan ma'ana a cikin abin da ya biyo نحو kamar ka ce أعجبني زيد علمه a'jabani zaidun ilmuhu zaidu ya burge ni iliminsa eh, wato ilimin nasa kaga ma- ya- ma'ana ce a cikin shi zaidu to shine badal ilmu ilmu ya zamanto badal badal ishmali وأعرفها kamar kaga la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum la yanhakum an tabarruhum Mm. Mm. kamar yadda aka kawo to kaga wannan badal ijtimal ne Mm. an tabarruhum la yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid din ka gani alladhina qataluukum fid din alladhina lam yuqatiluukum fid din kaga alladhina lam yuqatiluukum fid din da aka ce la yanhaakum abinda ake nufi ai an tabarruhu Eh, لا يرحم عن بره an an birrihim eh to kaga birru din ma'ana ce fil matbu a cikin alladhina lam yuqatiluukum eh Mm.
وأعرفه حقه
Ah, ina jin akwai wani misali ma a cikin suratul tauba ko Ah, ah, me- qatilul ladina la yum- Ah, ba nan bane akwai akwai a suratul tauba kwanaki da nake karatu shi a wannan badal ijtimal ne Mm, ta kwanta mu Mm. Mm, don haka ya ta- na'am
وأعرفه حقه wa arifu haqqahu ka san haƙƙinsa wato ka san shi haƙƙinsa eh shi ma badal ishtimal ne
نعم الرابع Mhm.
البدل المباين للمبدل منه
Ah, albadal almubayin lil mubdali minhu yawa kaga nan gashi yas'alunaka ani shahril harami qitali fihi
أوكي. يبقى بدل badal ishtimal ne eh eh eh qitalin fihi ani shahril haram qitalin fihi eh na'am albadalul mubayin badali wanda yake mubayini wanda yake mai bambanci للمبدل منه wanda yake mai bambantuwa daga abin da aka yi musaya daga gare shi وهو المراد بقوله shine abin da ake nufi da faɗinsa auka ma'qufin bibal ko mai kama da wanda aka yi masa atsafi da bal shine albadalul mubayin kenan وهو على قسمين to shi kuma kashi biyu ne ahaduhuma na farkon su ma yuqsadu matbu'uhu kama yuqsadu huwa wanda ake nufin matbu'uhu abin bin nasa kamar yanda ake nufin sa shi wa yusamma badal al-idrab wannan shine ake cewa badalul idrab wa badal al-bada da kuma badalul bada bada na bayyana ko wanda na- na- wal iyad billahi aqida shi'a mm a'a mu ne dai muka ce yastahilu ala Allah su ko suka tabbatar masa su sun tabbatar masa eh wani abu ya samu gani kamar ka- eh, kamar ka gano abu da baka san shi ba eh bayya- bayyanuwar ilimi Mm. eh eh sun ce nas nas suka ce na kai nasu eh to me yasa aka yi in wata matsala ce a gano su za a kai nasu to ya yanzu mu ayyalla yin bada
a to amma ai su ai su wannan a wannan yahuda ke da masu kore nas su masu nan tsaye waje eh amma su shi'a ai su sun tabbatar da bada saboda da bada din ne suke cewa a, abinda a, ya faru na sahabbai suke ti masa tawili da cewa duk da Allah ta'ala ya ce radiyallahu anhum wa radu an to daga baya ai da da, da, a, da ya bayyana cewar sun ga yanda suke canja sun canza baddalu ba'da wato ba su yi aiki da wasiyar da suke da suke da suke itikadin cewa an yi ba to sai ya bayyana ga Allah kan cewa a yanzu kuma babu sauran radiyallahu anhu sai aka zare musu radiyallahu anhu sai ka hadisin da ke cewa innahum qad baddalu ba'da eh
wannan ra'ayi ana na'am na'am Wannan ba wannan ba Mm. kuma har suna amfani da hadisin Bukhari da yake cewa badali badalillahi an yamtahinahum na wayannan mutane uku din eh to wannan lafazin sai suka yi amfani da shi kan cewa wannan tabbatar da abin da suke faɗa na aƙidar bada ya bayyana ga Allah wato ya musu imtihani wannan kuma ai ba wani abu ne irada ce arada Allahu an yamtani hinahum na'am
na to a- a- ai ai shine ma yuqsadu matbu'uhu kama yuqsadu huwa Ah, musamman badal idrab ana ce masa badalul idrab badalin wato kau da magana a bad- wa badalul bada na bayyanar cewa a shigar da wani hukuncin bayan wanda aka faɗa na farko na kamar ka ce aha akaltu khubzan lahaman akaltu khubzan lahman Ah, ka gani da ka ce akaltu khubzan sai ka nuna cewa to bari ma ka biyar da wani abu wanda yake shi ma kana nufinsa shine khubz kai ma shi ma ka ci maimakon ka ce akaltu khubzan wa lahman kaga wannan zai zama to atfun nasab kenan sai ka ce akaltu khubzan lahma wato da nam- nama ma eh eh eh na ci gurasa nama ma hamma na ba an kace hamma nama ya zama to atfun nasab kenan ta ce hatta hatta hatta lam Mm. hatta na'lahu alqaha alqa sahifata kay yukhaffifa nah- rahlahu wal menene hatta na'lahu alqaha na'am أصبت أولا الإخبار to kaga na farkon kayi ni ba kayi nufin ba da labari بأنك أكلت da خبزا cewa ka ci gurasa ثم بدا لك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا sannan ya bayyana gare ka kan cewa ka bayyana cewa ka ba da labari cewa ai ka ci nama ma har wa yau وهو المراد بقوله shine abin nufi da faɗinsa وذلك الرابع بئذ إن قصد صحيح sahib eh wala lil idrabi wala lil idrabi zu in qasdan sahib shine ma'anar wannan faɗin wannan wato ai kama tufin bibal din shine wanda ake masa lil idrab shine badalul idrab ka dan i'zu ka danganta shi zuwa ga badalul idrab in qasdan sahib in ka nufi in ya in ya hadu da kasadi da ma- da nufi أي البدل الذي هو كمعطوف ببل ai wato badalin da wato badal wanda yake mai kamar abin da aka yi masa atsafi da bal ka nasabta shi سوء للإضراب ga al-idrab ka ce shine badalul idrab إن قصد متبوعه إن- كما يقصد هو in aka nufi abin bin sa kamar yanda shi kansa mai bin badal din ake bin sa ake nufin sa in aka nufe shi na'am الثاني na biyu wanda ما لا yake na- يقصد متبوعه tunda ya ce badalul idrab din nan a a- a- wato a- a a- badalul mubayin nau'i biyu ne akwai na al-idrab akwai kuma wanda yake ma la yuqsadu matbu'uhu ba a nufin abin bin nasa bal yakunu al-maqsud al-badala faqat sai ya zama- bal abin da zai zamanto al-maqsud abin manufa wanda ake nufi shine al-badal din shi shi kadai
wa- um, wa inna ma ghalida al-mutakallim to amma dai abin da ya amma mai yin maza mai- mai mai zancen shine yayi kuskure yayi galat fa dhakara al-mubdala minhu sai ya ambaci wanda aka yi yin badalin daga gare shi wa yusamma badala al-ghalati to wannan ana ce masa badalul galat wato badalin kuskure da badalin mantuwa nah kamar ka ce ra'aytu rajulan himaran ra'aitu rajulan himaran wato har ka ce ra'aitu rajulan sai ka bayyana a ba shi kake nufi ba Eh, himaran Eh, sai ka ce himaran maimakon ka ce bal himaran Eh, sai ka ce himaran to sai ka mai da shi badal din kenan to wannan shine badalul ghalat idan dan gyara kuskure ne shine in ghalat eh, eh, a a- wa duna qasdin ghalatun bihi sulib an cire ghalat daga shi ake yin ake maganin kuskuren da aka yi sai ka ce ra'aitu rajulan himaran Mm. ko kuma nisiyan ko kuma ka ce ra'aitu rajulan sai ya bayyana gare ka kan cewa a wannan mantuwa kai a mantuwa kai ai ba namiji ka ai ba mutum ka gani ba himar ka gani sai ka ce himaran Mm. ko dubin ka gani to ai saboda babu nisba ai yayin da ya zama to babu nisba a tsakani kaga zai ba zai yi wa ai wannan ba eh sai dai zai iya zamantowa kan cewa in kana neman zagi ne ka ce ra'aitu rajulan himara Mm, himara. tashbihi ya shigo Eh, ya zama na'at ya zama na'at shi yasa dole sai an koma ya zuwa ga alqasd din Eh, shi yasa ai anan din ibn hisham yace wal asha- ahsanu fi hadha kullihi al atfu bi bal eh, eh, a cikin duk wannan badalul mubayin din ba na anwa din na shi na badalul idrab da kuma wannan badalul galati wan nisyan din na'am
aradta annaka tukhbiru awwalan na'am ka wahalar kama mutum da laifi a larabci irin wannan yake yake yake ba mutum uzuri in yayi wani abin da zaka wani jumla oho sai sai samu mata mafita ta nahau sai ce kaza a ai akwai ai akwai akwai zahir akwai majaz ba za a dauki zahir a bar majaz ba ba za ta ruje zuwa ga majaz a bar zahir ba na'am aradta annaka tukhbiru awwalan a ka nufi cewa ka ba da labari daga farko annaka ra'aita himaran cewa ka ga jaki faghalitta bi dhikri rajul sai kai galadi kai kuskure da ambatan namiji mutum wa huwa al-muradu bi qawlihi shine abin nufi da fadin sa wa duna qasdin ghalatun bihi sulib eh أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا ai idan wanda aka yi badalin daga gare shi ba- ba shine abin nufi ba ويسمى البدل بدل الغلط to ana ce ma wannan badal din badalul ghalat badalin kuskure لأنه مزيل للغلط الذي سبق domin mai kawar da wannan kuskuren ne da ya gabata وهو ذكر غير المقصود shine ambaton wanda ba shi ake nufi ba وقوله خذ نبلا مدى fadinsa da ya ce khudh nablan muda يصلو أن يكون مثالا لكل من القسمين ya cancanci ya inganta ya zamanto misali ga dukkan kowanne daga cikin kasan guda biyu لأنه إن قصد النبل والمدى domin ana nufin a wato kibbai a- wa- wato kib- a- a- a- kibi- kibbai da kuma wuka kibiya da wuka وهو بدل الإضراب to ga ya zama badalul ibrab kenan وإن قصد المدى فقط amma in wuk- wuda- wuk- wukar kawai ake nufi وهو جمع مدية wukake wato shine jam'i mudiya وهي الشفرة shine abin mai abin yanka mai a- abin wuka din da yake nan abin mai Badalul kaifi ghalab.
to badalul ghalab kenan mhm ومن ضمير الهادر الظاهر لا mhm تبدله إلا ما إهاقة جلا mhm أو اقتضى بعضا أو اشتمالا أو اشتمالا mhm كإنك ابتهاج كش كإنك كإنك ابتهاج كش kamala eh wa min damiril hadir zahira la tubdilhu wato kal kai badalin suna zahiri daga zamiri wanda yake na alhadir ba alga'ib ba wato zamirul mutakallim ko zamirul mukhatab kar ya zamanto kai badalin suna zahiri daga gare shi illa ma ihatatan jala sai dai idan ya zamanto ya bayyana kewayewa aw iqtada ba'dan ko kuma ya hukunta bangare ba alisashi aw ishtimala ko kuma ya ko kuma ya kunshi ishtimal haduwa akan wata ma'ana ka innaka btahaja ka innaka btihaja kastamala kamar ka ce innaka kai dinnan ibtihajaka wato wato hasken fuskarka istamala ya karkato da mutane zuwa gare ka to kaga kai ka ismu zahir shine badal al mubdalu minhu shine damirin kaf din wannan kaga damirul abdamirul hadir ne kayi ya zama shine mubdalu minhu albadal kuma ya zama to ismu zahir to abin da yasa saboda ya kunshi wannan ibtihaji din badalul ijtimal ne ya akwai ma'ana a cikin almubdalu minhu kai din nan wato haskenka istamala ya karkato da mutane zuwa gare ka na'am
ai la yubdalu zahiru min damiril hadir ai ba a yin badalin suna zahiri daga lamiri na wanda yake mai halattowa ba damirul ga'ib ba illa in kana al badalu badala kullin min kull sai dai in badalin ya zamanto badalu kullin min kulli badalin du daga du
wa sar al ihatata wa shumul kuma ya hukunta al ihata kewayewa da tattarewa aw kana badala ihtimal ko kuma ya zamanto badalul ijtimal badali wanda yake ya kunshi ma'ana a cikin matbu'in nasa aw badala ba'd min kull ko kuma ya zamanto badalin bangare daga du fal awwal ka qawlihi ta'ala na farko kamar fadin Allah ta'ala takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina ka gani takunu lana idan wannan ma'ida din ga bakin ya zamanto idi gare mu ga fa- ga na farkon mu ga na ƙarshen mu Mhm.
fa awwalina to kaga awwalina din nan badal min ad-damir al-majrur billah badali ne na abdamirul majrur da damirin da aka yi masa jarra da lam lam shine lana takunu lana wa huwa na wannan kaga damirul hadir ne damirul mutakallim Mm? wato takunu lana idan li awwalina kaga na din damir ne na al-hadir amma kuma yana nuni akan al-ihatata wash-shumul mu dukkaninmu ta zamanto wato idi gare mu ga baki ɗayanmu li awwalina wa akhirina to awwalina din sai kaga abin nan badal ne badalul ba'd min al kulli ko mhm wa akhirina eh wa akhirina kuma saboda yayi nuni alal ihata na'am و- فإن لم يدل على الإهابة idan bai yi nuni akan kewaye ba kewayewa hadewa ba امتنع to yana hannuwa نه kamar ka ce رأيتك زيدا ra'aituka zaidan kana nufin kai sunanka zaid ai kaga alkaf la yadullu ala al-ihata na ganka kai zaid to wannan ba zai yi wannan ba zai yi ka faɗi haka ba ba za zaid ba zai iya zamantowa bamar ba- badal ba saboda al-mubdalu minhu damirul hadir ne Mm. aha والثاني كقوله wasani wanne ne asani din wanne ne asani
wanda ba bi ihata
ai babu ihata ai shine muka faɗa in lam yadullu ala al ihata yanzu wanda aka yi da zuwa badal al ijtimal na asani badal al ijtimal tunda ai kaga ya ce maka illa in kana badal al kulli min al kulli a waqta dal ihatata wa shumul na ɗaya kenan aw kana badal ijtimali na biyu kenan aw bala ba aw badala ba'd min al kull ka- min kullin kaga na uku na'am والثاني كقوله na na biyun kamar faɗin sa ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألقيتني علمي مضاعا ذريني ربدني إن أمرك لن يطاع أمرنا ناكي بازا أبيش با وما ألفيتني حلمي مضاعا كما كي بكي سام بكي سامين با cewa ni haƙurina abin tozartawa ne ai la- ma alfaiti ni hilmi ma alf- ma alfaiti hilmi muda'a Mm. cewa ni haƙuri na ba abin tozartawa ba ne
فحلمي فحلمي بالشمال من الياء.
ka gani badal shimali min al-ya ya Alfaitini.
al-mukhatab ya al-mutakallim a cikin alfaitini Mm.
والثالث wa thalith shine badal ba'd min al-kulli shine fadin sa
أو أنني بالسجن والأداهم mm, رجلي فرجلي شأنه المناسم sh- mm, shafnatul شأنة manasim المناسم shafnatu a cikin tamu Shafnatul mana.
Mm, Shafnatul.
sa ce Shafnatul.
أوه.
Mm. ah
Dalibishin.
ya galiratu a kashin Mm. wato au'adani bisijini wal adahimi ya yi min narko ya tsoratar da ni da kurkuku wal adahimi jam'in adham wato da ɗauri wato a- a- a- a- a- fata fata igiyar fata da ake ɗaure mutane saboda ƙarfinta to ya yi min narko ya tsoratar da ni da kusku- da- da kurkuku da ɗauri rijili kafafuna su ya yi ma wannan a a ɗaurin wato shi ya ba eh, narkon na ɗaurin ai au'adani au'adani bil ad- au'ada rijili ya yi narko ga kafata wato a bil adahi farijili to ka sani cewa ni fa kafata shafnatul manasim mai kaushin wajen da za a kama a ɗaure ce alminsam shine a daidai inda ake kama ake ɗaurewa to kaushi gare ta da da da da da da, da gwabi Mm. ta yadda ba za ta iya haɗuwa ba wa asluhu khufful ba'ir asalin minsam khufful ba'ir Mm, fasta'malahu fil insan Mm, saboda haka yana nuna kan cewa shi karfa ne Eh? to ka gani nan ina shahid din yake aw adani rijili aw ada rijili badalul ba'd min al kull ko Mm. Mhm. farijili فرجلي to kaga بدل rijili بعض cewar sa kafata shine badalu ba'd min al ya في badali ne أوعادني.
na baza a cikin al ya a cikin aw adani
وفهم من كلامه to an fahimta daga wannan zancen nasa أنه يبدل الظاهر من الظاهر ana yin badalin suna zahiri daga suna zahiri Mutlaƙan.
mutlaƙan ba tare da wani kaidi ba daga dukkan anwa'i na badali كما تقدم تمثيل kamar yadda misal- misalinsa ya gabata وأن ضمير الغيبة cewa kuma damirul ghaiba damirul ghaib يبدل منه الظاهر shi مطلقا ma sunan zahiri ana masa badali da shi mutlaƙan ba tare da kaini ba سأزره خالدا kamar zurhu khalidan wannan misalin da aka kawo aha to to na'am
وبدل المضمن الهمزة يليه mhm حمزا كمن ذا أسعيد أم علي نعم وبدل مضمن الهمزة يلي همزا wato badali wanda yake aka kunsar da shi ma'anar hamzatul istifham da yake biyan hamzatul istifham din a badal mudammin alhamza yali hamzan to za a sanya shi ya zo- ya biyo hamzatul istifha- a- a- istifham din kaman za a sa'idun am ali ba za ka ce aman za ba sai ya zamanto za ya zo ne ba- kafin badal din Mm. na'am Aha.
آه، إذا أبدل من, من, من اسم الاستفهام To idan aka yi badali daga sunan istifhami, وجب دخول همزة الاستفهام على البدل to wajibi ne a sa hamzatul istifham akan badal ɗin.
نحو Kamar ka ce, من ذا man za, kaga man sunan istifham ne, shi ne ake yi masa badal ɗin, shi ne mubdalu minhu. To dole ne ka kawo hamzatul istifham kafin badal. Man za, wane ne wannan? A sa'idun am Ali. Eh. Mm.
وما تفعل Wa ma taf'al, me kake aikatawa?
أخيرا a khairan am sharran kaga ma shine ismul istifham shi ake masa badal shine mubdalu minhu Mhm.
ومتى تأتينا wa mata ta'tina mata ka gani shi ma suman istifham a gadiyan am ba'da gadin sai ka kawo hamzatul istifham Mhm.
ويبدل الفعل من الفعل كمن مهم.
يسيء إلينا يستعين بنا yu'an mm, wa yubdalu fi'lu min al-fi'li ana yin badalin li- fi'ili daga fi'ili saboda haka bai keɓanta da suna ba kawai kaman yasil ilaina yasta'in bina yu'an wanda duk ya isa zuwa gare mu yasta'in bina yana neman taimako da mu yu'an za a taimake shi Eh,
يستعين إيش اللي بدل yasta'in eh shine badal din Mm. man yasil ilaina man yasta'in bina na'am كما يبدل الاسم من الاسم kamar yadda ake badalin suna daga suna يبدل الفعل من ana الفعل.
ana badalin su aiki daga aiki فيستعين بنا kaga yasta'in bina dinnan بدل من يصل إلينا badali ne na man yasil ilaina badal madani na yasil ilaina ومثله قوله تعالى wa misalin sa fadin Allah ta'ala ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له yudha'af العذاب.
lahu al'azab ka gani wa man yaf'al dhalika yalqa asaman yudha'af lahu al'azab ay yalqa asaman shine yudha'af lahu al'azab fa yudha'af
فيضاعف بدل to ka من gani يلقى.
badalun min yalqa فإعرابه ب- bi بإعرابه irabinsa da irabinsa هو الجزم wa huwa al-jazm shine domin jawabin a, jawabin sharadi ne na man Mhm.
وكذا قوله haka nan ma fadin sha'ir inna alayya Allah an tubayi'a tu'khadha karhan aw taji'a ba'i'a inna alayya Allah Allah yana wato na sanya Allah wajibi a kaina na rantsuwa ce an tubayi'a ku yi mubaya'a tu'khadha karhan da za a karbi wannan bai'at taku karhan karfi da yaji aw taji'a ba'i'a ko kuma ka zo kana mai biyayya
وتؤخذ بدل من تبايع ta gani badalun ce min tubayi'a inna alay- alayya Allah an tubayi'a kai bai'a walidhalika dan haka aka yi mata nasaba an tubayi'a Mm. alhamdulillah ce babun ba yawa eh to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu